الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatun littafinmu mai albarka littafin risala ta abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin alkirawani allah shi mishi rahama muna cikin ahkamu dima'i wal hududi hukunce-hukuncen jinainai da kuma haddodi to ya ce wasa'iku wanda ya kori dabba wanda ya koro ta me sunan direba da larabci asa'ik wanda ya kori dabba wal ƙa'idu da kuma wanda ya jawo ta wanda ya jawo dabba ƙa'idu kaga alhamza ta to in ka cire alhamza ka sa ainun ƙa'idu ya za a fassara ƙu'ud tsayuwa a ƙo'udun zama dai irin wanda ka yi ka gani to shi a bambancin tajwidi da rashin tajwidi ku yi ƙoƙari babban manufar tajwidi shine ba kowane harafi haƙƙinsa da izhari da idigami da ikilabi waɗannan duka ba a cewa ba su da muhimmanci amma dai muhimmancinsu bai kai muhimmancin fitar da kowane harafi ba domin wurin izhari in ka yi idigami ma'ana ba ta canzawa wurin idigami in ka yi ikifa'i ma'ana ba ta canzawa iyaka karatun ɗaya wanda ya san tajwidi ka jin bai yi daɗi ba amma shi harafi da zaran ka sai ba mahita ta yanzu ma'ana na canzawa to kuma alhamza da ainun suna daga cikin haruffan da adda matsaloli ga wasu ba su bambantawa tsakanin alifun da hamza ana amta alaihim kaga an ta farko alif ce a ita kuwa ainunta to in ka ce an amta dukkan hishe su wuri guda ka lalata ma'ana ana amta alaihim dole sai an kula da ainun din nan ainun hakan ga ha'un ha ƙarami da ha saɗe ita ko tana da bambanci da ha babba ihdina ha'un waɗancan ha'un abin ga suna cikin huruful halkiya ga makogaro suke ha'un alhamdulillah in ka cire ha'un kasa ha'un alhamdulillah kaga hamdu roshewa roshewa ta tabbata ga Allah shi yasa dole sai an kula kuma har waɗanda ka karatun tajwidin sai ka ji ga makharijul hurufi duk ba su kula sannan ha'un ita ma sai an karkar makoshi ha'un ha'un ha ha'un alladhi khalaqa kaga ha'unta to sannan zalun zalun tana da bambanci da zayun zayun ita adda ziza amma zalun ba ta da ziza da zaran kai yi ziza ga zalun kayi kuskure zalika zalun kenan ba ta da in ka ce zalika kaga ka cire zalun ka sa zayun sai ka faɗa mana abin da hake nufi zalika allazina kaga kayi ziza don haka ka faɗi allazina zalun ba ta da ziza sai an tanni halshe haka sa'un ita kuma ana maishe ta sinun nafasati nafasati kaga sinun kasa nafasati ne nafasun tofi nafsun rayuwa nafsun jini nafsun halitta nafsun numfashi in kasa sinun duk nafsun ana fassara su da waɗannan amma ita sa'un nafsun mai sa'un ba ta da wata ma'ana illa tofi annafasati fil uqad masu tofi ga kulle-kulle a yi canfi-canfi a toha sai a kulle kagan to in ka ce na fasati kasa sino don haka sai an yi kokari an kiyaye in ka karanta ta juwidi ka san da waɗanga amma in ka zo karatu ko ga sallah ko karatun ƙur'ani ba ka kula karatun ka bai amfani ba mal ilmu illal amala bihi ba abin da ilimi illa aiki da shi duk wanda ya ilimi ya kisa shi aikace bai ilimi ba yana nan jahili don haka kuma gara ma wanda ajahili bai sani ba ya yi uzuri bisa ga kai ka sani da gangan kai wanda ya sani ya karanta duk waɗanga haruffan ya karanta mai amma ya ci gaba da yawa da yadda ana mai uzuri da rashin sani haka shi mai ganganci ne to Allah ya raba mu da ganganci musamman ga littafin Allah yace wasa'iqu wanda ya kori dabba wal qa'idu da wanda ya jawo ta warakibu da wanda ya hau dabba daminu na waɗannan duka masu ramkawa ne da man ranko mun yi shaurare zai yawa waɗannan duk masu rankawa ne limma waɗa a ce dabba ga abin da dabba na taki in ta take tauwa wani ɓanna to inda kai ka koro ta kai za ka biya tunda dabba ba ta da hankali haka in kai ka jawo ta kai za ka biya haka in kai a samanta tattake kayan wani tattake buloluwan wani ko wani abu na wani kai za ka biya muna tare wa ma kana min ha amma duk abin da ya kasance da gare ta ita dabbat min gairi fi'ilihim ba tare da aikin su ba wanda ya jawo ta ba wanda ya koro ta ba wanda a bisa gare ta ita dai tattaho tattake on its own tattaho da kanta tattake au wahiya waqifatun ko kuma ita dabbat tana tsaye ligairi shay'in ba tare da wani abu fu'ila biha da an ka aikata gare ta ba wanda ya kore ta ba wanda ya dage ta ba wanda ya buge ta haka ɗaya tana tsaye ta take wani abu ko ta ɓata wani abu to fa zalika hadarun wannan abu da ta ɓata ya tafi ga banza ya zan hadari hadari banza ishhadu anna damaha hadarun haka annabi ya ce ko shaida jinin da bora ya tafi ga banza hadari kenan tunda an nemi musu ruwa ga banza ba biya sun kai sai an kasa mai hadari wato banza ga banza nan ta ta bakin buzu to yace amma duk abin da ya kasance da gare ta ita dabba tunda dabba ba ta da hankali ba tare da aikin waɗan ba wanda ya jawo ta ba wanda ya koro ta ba wanda a bisa gare ta ita taho ta yi ɓanna to wannan kaga ba a cewa a kira mai ita ya biya tunda dabba ba ta da sanke kai an kashe ka tsare kayanka kamar za mu ji can gaba to ɓannar da dabbobi kawa gonaki fa ɓannar da sun kai da rana ta tafi ga banza ba a biyan ka don kai an kace ka zo da rana ka tsare gonakinka tunda ba gonar ka ɗaya daji ba akwai sauran hakukuwa na Allah wanda ba cikin gonar ka ba to kaga bai yiwu a ce a ɗaure da dabbobi ka su zo su ci hakin Allah amma kai da ka ɗaya gona to zo ka tsare abin ka da rana to da daddare lokacin hutawa ne an aje da daddare ka bar gona kayo gida to shi ko mai dabbobi ya tsare dabbobinsa da daddare don haka bannar da dabbobi na yi cikin dare ita aka biya amma da sun kai da rana wannan sai dai lahira a biya ka amma nan duniya ba a biya kun fahimta koyi da sala yana iya alƙalanci don haka yan an sa ku alƙalai kun ji da aka yi bannar da dabbobin mallan kiro na yi da rana sakin kana wanda ya da daddare shi shi aka ce a biya tun da daddare an ɗauka ka dawo gida ka huta wa ma mata duk abin da ya mutu fi bi irin cikin rijiya ka gina rijiya sai wani ya zo bai san da ita bai haɗa ya mutu sai a ce rijiya wani ta biya diya ai ba kai ka ɗunguza shi ba duk abin da ya mutu cikin rijiya ya kawo ma bai ko kawo man ba nuna cewa da mutum da dabba da komi duk abin da ya mutu cikin rijiya ko au ma'adinin ko ramin kuza inda ake gina kuza ba ramu suka yi ba kuma in sun ƙari gina su ba su mai da ramin su rufe to ka gina rami na biɗa gwal ko biɗa duk dai abin da ake biɗa ramin kuza sai wani ya taho ramin nan da ka gina bai san da shi ba ya faɗa ya kare ko ya mutu ina fata kun fahimta min gairi fi'il ahadin ba tare da aikin wani ba wani ya dunguza shi ba shi ya taho wurin da rubna ta ya fada rijiyar da ka gina eh ka gina rijiyar don ya fada to kai kace mai ya fada to hakan ga ramin kuza da kai kai ka yi gina ne rame don ka samu zinariya ba don wani ya fada ba sai ya taho ya fada shine min gairi fi'il ahadin ba tare da aikin kowa ba fa ho hadarun ya tafi gaban za in ya karya ta zuwa jinya in ya mutu kuma ɗan uwar ta su turbuɗe ba a cewa mai rijiyar nan ya tawaye biya diya muna tare to watuna watuna jamu diyatu yanzu mun ji diya ta mutum ko cewa raƙumi ɗari in kuma masu zinari ne dinari dubu in masu azurfa ne dirhami dubu goma shine diyar mutum in rabin diya ne mun jiya kamar hannu guda ko ƙafa guda ko ijiya guda duk dai abin da a biyu ka ɗebe guda to rabin diya za ka biya da sauransu to ya ake biyan diya ya ce wato na jamu diya to ana kakkasa diya alal aƙila akan dangi fi talafi sinina su biya cikin shekara uku in akwai ta ga hannu su taro yanzu su kawo ya amfani amma in babu ta kuma to sai a kakkasa musu biya cikin shekara uku kaga raƙumi ɗari in an raba su uku shekara uku kaga shekara duk a bada raƙumi talatin da uku da ɗaya bisa uku na raƙumi har shekara uku a biya wa ha sulusin diya kuma in ya za abin da zaka biya sulusin diya ne ɗaya bisa uku na diya fi sanatin shi kuma sai a biya cikin shekara guda wa nisfu harabin diya kuma in hannun wani ka ɗebe to fi sanatai shi ko ana biya cikin shekara biyu kaga ashe ba dole yanzu yanzu a ɗauki diya a bai ba in akwai ta a basuwa yanzu an huta in babu ta kuma to cikin shekara uku waddiyatu diya maurusatun ana gadon ta ne alal fara'ida akan yadda ake rabon gado in an ka tare yanzu wani ya kashe mana dan uwa ko sai an ka kawo diya to yaya mu magada ne za mu gado duk yadda ake ake rabon gado to haka za a rabon diya in an kawo diya wane yana da nisifi wane yana da sulusi wane yana da sulusani wane yana da rubu'i wane haka yadda ake rabon gado haka za a raba dukiyar diya muna tare don duk dai na mutuwa ne dama gado ba mutuwa ba ita ma diya ai wa fi janinil hurrati to cikin tayi na ɗiya ɗiya mace wadda ba baiwa ba tana da ciki abinda a cikin cikinta shine tayi eh to sai ka buge ta hatta yin ya zube cikinta ya faɗi ka zan sababbiyar zubewar cikinta to mi a hukunci gurratun abdun sai a bada farin bawa gurra fari kenan ba a sun baƙin mutum imam malik ce don haka baƙin mutum bai dole sai fari sai ka samu balarabe ko bature shi addiya shi addiya wanda ya tudda ciki kamar irin likitocin ga da ka zube cikin mata suna da aikin biyan bayi gobe kiyama ka gani ya ce wa janinil hurra janin daga janna asalin kalmar janna bi ma'ana satara duk abin da ka ga jimin da nunin to ɓoye yake kaga jinnun duk daga janna ne don me ake kiran aljannu jinnun sun ɓoyayyu na ba a ganin su inda muna ganin su da mun ci ubansu renin wayon da suka wa mutane sai su ɓoye su yi ta shigantaka su yi ta wahal da mutane ka gani janin kaga jinnun jannatun ita ma daga jinnu ne jannatu jannatu adanin don me ake kiran aljanna janna ita ma ɓoye take ba mu gane ta ba ya ka dai muna fatan mu shiga ciki Allah ya samu. To, haka dai. Wa fi janinil hurrati, to cikin tayin ɗiya, gurratun abdun sai a ba da bawa fari farin bawa, awwalidatun ko baiwa, sai a ba da bawa ko baiwa, in namiji in mace duk wanda an ka bayyayi. Tuƙawwamu, bawan da ake kimantawa bi hamsin na dinaran da dinari hamsin, aw sitti mai ati dirhamin ko ko dirhami ɗari shidda ba wanda ya kai dinari hamsin na zinariya ko dirhami ɗari shidda na azurfa to shi ne diyar wanda ya zubar da cikin ɗiya wa turasu ana gado ne ala kitabillahi akan yadda littafin Allah ya ce yadda littafin Allah ya aza gado to haka ake za a rabawa wala yarithu qatilul amda ka zubar da cikin mace to an biya diya yaya za a gadon diyar za a yi gado ne ne kamar yadda ake gadon dukiyar gado don haka yanzu yaro shi cikin dawa dawa zai gado nai da uba ne in yana nan da uwa tai in suna nan sun sha makance kowa nawa a haƙƙin uwa tun da bai da ɗako jika sai a bata sulusi ɗaya bisa uku sauran abin da ya rage sai uba ya kwashe to ka gani To, wala ya rufe ƙatulul amdi, wanda ya kashe magadinsa kisa na ganganci, wala ya rufe bai gado min malin daga dukiyar da wanda ya kashe ya bari wala diyatin ko diyar da za a biya. magadansa ne ubansa ko ɗan uwansa ko matarsa ko duk dai wani dai wanda ya kashe magadansa kashi na ganganci eh to kaga tun da kisan ganganci ne sai an ka ce an yahe maimakon a yi kisasi an ka ce an yahe mai yan diya za a biya to yan an ka biya diyat yan uwa za su taru su biya mai diya yan an ka biya diya to kaga magadansa ne dukiyar da ya bari baka gadonta don duk wanda ya kashe magadi ne kashin gangaci za a ɗauka ka kashe shi ne don ka gadi dukiyar kamar abin da ya faru ga bani isra'ila ya Allah ka ba da labari cikin suratul baqara wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna ku tuna lokacin da kun haka shi rai kun ka kama dungujeje ne wanga ya ce wane ne wanga ya ce a'a walla wane ne Allah mai fitar da abin da kun zan kuna boyewa ne Allah ya ce a samu saniya mai kama kaza mai kama kaza a ɗebe wani abu na ta a buge shi zai tashi ya faɗi wanda ya kashe an kai haka ne ya tashi ce wane da wane ƴan uwa nai ɗayan amminai ne kuɗi gare shi bai taɓa haihuwa ba su za su gado ne maimakon su yi hankuri ya mutu sai sun haka shi don su gadi dukiya ya ce suna an haka musu an ka kashe kaga ba maganar gado ba sai an ka kashe su don haka duk wanda ya kashe magadi nai musamman kisan ganganci to ba zai gade za a biya diya ƴan uwa ne za su biya diya in an ka biya diya sannan ga dukiyar da ya bari to shi wanga da ya kisa bai gadon dukiyar bai gadon diyat muna tare amma in kashin kuskure ne mutum yawa magadi ne na kuskure ba na ganganci ba to zai gadi dukiyar za a raba gadon dukiyar da mamaci ya bari da shi amma ba zai gadi diya ba ba a bashi diya shine yace wala yarithu qatilul amdi qatilul amdi wanda ya kisan ganganci ya kashe magadi ne kisa na ganganci wala yarithu bai gado baya gado min malin daga dukiya wala diyatin ko diya bai gado dukiya bai gado diya wa qatilul khata'i amma wanda ya kashe kuskure wanda ya kashe magadi ne kashin kuskure yarithu min almali yana gadon dukiya duna diyatin koma bayan diyar da za a biya mun ji wannan wa fi janinil amat cikin tayi womb fetus fetus da turanci ko to cikin tayin kuyanga wancan tayi na ɗaya an ka ce gurratun abdun farin bawa to tayi na kuyanga fa min sayi da ha cikin da ta samu daga shugabanta mai ita shi ya mata ciki me a matsayin cikin ɗa ne to ma fi janilil hurrata ana biyan abin da ake biya ga tayin ɗiya saboda shi ɗaɗa ne muna tare wa in kana min gairi amma in cikin ya zamo daga wani wanda ba mai gidanta ba mai gidanta ya aurashe ta ga wani can ta yi ciki sai wani ya buge ta ciki ya zube ya yi sababi ya zube wa cikin to fa fihi ushru qimati ha to iri ne kaga shi bawa ne ko to me me diya tai shi tayin na koyanga wanda ta samu da wani wanda ba mai gidanta ba fafihi ciki na ushur kimata ha za a biya ɗaya bisa goma na kimata ita koyanga yanzu koyanga tana nawa kasuwa a ce tana dubu ɗari to sai a bada ɗaya bisa goma na dubu ɗari dubu nawa kenan dubu goma madalla ushirin kimata wa man qatala abdan duk wanda ya kashe bawa ɗa ya kashe bawa za a yi kisasi babu kisasi don me saboda darajar su ba ɗaya ba kamar musulmi ya kashe kafiri za a yi kisasi ba za a yi kisasi ba don me saboda darajar su ba ɗaya ba sai dai a biya diya ko kashin ganganci ne inda kawai za a kashe shi in ya zan kashin gilla ne za mu kai gare insha Allah amma in dai kashin ganganci ko na kuskure to shi na kuskure a asalin bai da kisasi ko in kashin ganganci ne don ɗaya kashe ba dubba a kashe sai dai ya biya kimar bawa haka don ɗaya kashe kafiri dubba a kashe shi sai dai ya biya kima wa man qatala abdan duk wanda ya kashe bawa fa alaihi qimatu qimar bawan nan ta tabbata sai a ce to yanzu bawan nan yana nawa kasuwa a ce yana dubu ɗari ko ɗari biyu sai ka biya wa tuqtalul jama'atu ana kashe jama'a masu yawa bil wahida saboda mutum guda fil hiraba ga abin da ya shafi fashi wal gila da kuma kashin gila mun yo shi baya ai ko ana kashe mutum guda saboda ana kashe jama'a saboda yace to ana kashe mutum ana kashe jama'a masu yawa bil wahida saboda mutum guda fil hiraba ga abin da ya shafi fashi shine hiraba asalin harbin fada sai Allah ya kira dan fashi da makami mai fada da Allah da manzo inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi a gani abinda as sakamakon masu hada da Allah da manzo wane ne masu hada da Allah da manzo sai annabi ya fassara yan fashi wanda ke yin fashi to dan fashi yana da hukunci hudu an yi kattalu aw yusallabu aw tuqatta aydiyan arjulan aw yunfaw min al ardi ko a kashe su ko a rataye su a yi hangen din su ko kuma a yanke musu hannu da kafa da sabani hannun dama kafa hagu ko kuma a kore su da ƙasar nan ya danganta ga laifi ne wanda ya yi fashi ya an shi dukiya kuma ya kashe rai to yan an kama sai a yi hangin ɗinsa dis by hangin kenan ka gani nasarar da na zo da dis by hangin ka ga musulunci sun ka samu wanda ya yi fashi bai taɓa ansa kuɗin kuwa ba kashewa ɗaya ya kai shi kashewa ya kai ta bakin ɓalleri ni kashewa ni kai kashewa ni kai kashewa ni kai wani sako da ya aiko mai na mahaukaci bai taba bai amsa kayan kuwa shi iyaka ta ya kashe to yan an hakama shi mai hukuncin sa sai a kashe shi wanda yayi fashi bai taba kashe kowa ba shi iyaka ta ya amshi dukiya to shi ko sai a yanke mai hannu da kafa ta sabani shi kuma wanda fashin da ya kai iyaka ya ba mutane tsoro su shigo gari kai kai kai bai amsa kuɗin kowa bai taɓa kashe kowa ba to shi ko sai a kore shi a kai shi wani gari a ɗaure shi sai ya tuba ina fatar kun fahimta wannan shi a hukunci yan fashi yace wata kutalul jama'atu ana kashe jama'a bil wahid saboda sun kashe mutum guda fil hiraba ga fashi wal gila da kuma kashin gila wa in waliyal qatala ba'duhum ko da wani da cikin su ko ya jibinci kashi ko da sashen su na jibinci kashi saura ba su jibinta ba in dai duk tare suke to kaga kaga sai kaga kamar yayi repetition ba ya faɗi wannan ba a'a wancan na kwanaki daban wanga daban waka iya bambanta su nan ya faɗi hukuncin jama'a wurin wurin fashi yan fashi zai yawa sun haka shi mutum guda ko ko sun ka taru sun kai mai kashin gila can ko ba kashin gila ba ne ina fatar kun fahimta shi yasa an ka bambanta kaga can da ba kashin gila ko na fashi ba a wanda duk ya kashe da wani zai kamo wani ya rike wani ya sare to da wanda ya rike da wanda ya kamo duk ba a kashe su wanda ya sare za a kashewa amma kaga nan ya ce wa in waliyal qatl ba ko da wasu da cikin su yan fashi gangana na yan fashi su bakwai eh sun ka te sun ka tare wani sun ka yi mai fashi sai wani yasa bindiga ya halbe duk ɗan an kama su duk gaba ɗaya gandun nan za a kashewa akwai bambanci tsakanin wanga hukunci da wancan ko duk guda ne akwai bambanci to shi yasa mai don haka ba repetition na ba ina fatar kun fahimta in fashi na yan fashi ko ko kashin gila ta sun ka yi mishi kashin keta to wannan ko da wasu da cikin su na jibinci kashewa in dai gandun tare suke to duk kashe su za a yi saɓanin wancan da ba fashi ba ba iyaka kashin ganganci na son kai mai to wanda da ya jibinci kai shi za a kashewa sauran waɗanda taimaka su ko sai a yi musu hukunci gwargwadon discretion na alƙali to mu tafi to ina yake to kashi kisa yana ɗauke da hukunci biyu na farko a biya diya ko a yi kisasi in na ganganci ne ko na gila a yi kisasi in na kuskure ne ko ko ganganci ne amma an yahe ma ko da mutum guda cikin magada ya ce ya yafe to kashi ya faɗi sai a biya diya to bayan diya kuma sai mi sai ka fara diya haƙƙin yan uwan mamaci da ka kashe ka samu bakin ciki to ka ba su kuɗin da zai ɗan rage masu salalen ɗan uwan da ka kashe ita ko ka fara haƙƙin Allah to zai yi magana ka fara wa kafaratul qatl kafaran kisan kai fil khata'i ga kashin kuskure ina ake biyan kafara wanda ya kashin kuskure shi Allah ya azama kafara to kafaran kashin kai fil khata'i ga kashin kuskure wajibatun wajibi ce wajibi ce duk wanda ya kashin kuskure ya kafara to ɗan an ce wanda ya kashin kuskure ya kafara wanda ya kashin ganganci an ka yafe mai min babi aula ya kafara inda an azama wanda ya kashin kuskure kafara to wanda ya na ganganci maimakon a kashe sai yan uwa ko wanda cikin yan uwa ce ya yafe to kiskisa ya faɗi sai ya biya diya to shi an min babu Allah ya kafara to kaffara ga kisan ganganci wajibi ce da mi ake kaffara ana kaffara kisan kai ne da abu biyu kawai babu na uku na farko idqu raqabatin mu'mina yanta ku yanga mu'mina ka samu bawa ko baiwa namiji mu'mini kamilin riki wanda adda cikakken bauta kuma salimatun min al'uyubi wadda ba ta da aibi kakka ba da mai hannu guda ko mai ƙaha guda ko mai ijiya guda ko mai taɓin hankali ko duk dai wata mai nakasa ba ta yi bawa ko baiwa lahiyayya kuma musulmi shi za ka basuwa shi ne idku raqabatin mu'mina yanta ku yanga mu'mina fa in lam yajid in bai samu bawan da zai yanta ba kamar yanzu da babu bayan sai dai suwa ne jiya na yi bida mai magana yanci ne bida wani in yan tashi in samu lada da ashe duk sun noke da ka gani to fa in lamaji in bai samu bawa ko bai wadda zai yanta ba kila babu su irin yanzu ko ko ga su amma bai da kuɗin saye to sai mi sai na biyu fas ya mu shaharaini mutatabi'an sai ya ai azumin wata biyu jere da juna to waɗannan su ake kafara kisan kai da su babu babu ciyarwa ga kafarar kisan kai wa yumar bi zalika ana umarni ne da yin kafarat ko bai so kaga wajibi ce don haka ko bai yi ta on his own ba inda an san yayi kashi na kuskure ko yayi na ganganci an yafe mai to hukuma za ta umar za ta tilasta mai yayi wa yumar bi zalika ana umarni ne da yin kafara in ufiya anhu in an yafe mishi fil amdi ga kisan ganganci yayi kisan ganganci shi Allah ga kisan kuskure ya sa kafara na ganganci kisasi ya ce ayi to sai an ka ce an yafe mai yayi na ganganci an yayi ba sai an yi kashi ba to ana umarni ne ya kafara fa huwa khairun yin kafaran nan yahi zama alheri gare shi fa huwa khairun law yahi zama alheri gare shi wayu don akwai masu cewa to ai Allah bai yi magana kafara ga wanda ya kashin ganganci ba don haka ba sai yayi ba yasa ya ce ana umarni ne da an yafe kuma yin ta yafi zama alheri sai wasu sun kace to yayi al-istihbabi wasu kuma sun kace a wujuban wayi qatalu zindiqu sai hukuncin zindiqi wane ne zindiqi zai kawo ta'arifin sa to ana kashe zindiqi wala tuqbalu tawbatuhu ba a karba tubarsa me ma'ana ba a karba in ta tabbata yayi zandaka ko ta magana ko ta aiki zandaka ana yin zandaka ga magana ana zandaka ga aiki to in ta tabbata yayi zandaka hukuma ta kamo shi ya shiga hannu ko ya ce ya tuba sai ya ce Allah ya karbi tuba ka amma sai mun kashe shi shi amma ana ba a karɓa mu an ba mu karɓar tuba ta ga tsaye da mai haddi amma yayi zandaka shi ya kawo kai ne inda hukuma ka hin a tai a kamo shi ya kawo kai ne ranka ya na ta in hada ma wallahi na barka ta shekaran jiya ko jiya ko dazu amma dai na tuba ma Allah to ba a kashe shi in shi ya kawo kai ne wala tuqbalu tawbatuhu wane ne zindiki wa huwa alladhi yusirru al-kubra shine wanda ke boye kafirci wa yuzhiru al-islam ya bayyana musulunci munafiki kenan munafiki zindiki ne zindiki yafi kafiri kafirci kafiri shi ya hito ga hili bai taba cewa yana tare da ku ba amma shi wanga yana tare da ku amma ya boye kafirci kafirci ya kai da boye ko yana da gumakan da ya kabauta da boye ba mu sani ba mu yi sallah da shi ya koma yana da gunki wani daki nan gida ne wanda kowa bai shiga illa sai shi ko zandakanci na magana idan wanda ‘yan boko kai masu cewa babu Allah da sauransu duk zandakanci ne zindiki wa huwa allazi yusirru al-kubra shine wanda ke asarta kafirci wa yuzhiru al-islam amma ya bayyana musu ga zahiri ya bayyana shi musulmi ne amma da boye yana da wani abu na kafirci da ya kai to shine zindiki to an hakama shi ya faɗi kalma ta zindikanci ko ya aikata aikin zindikanci in kamo shi an kai ya shiga hannu ko ya ce ya tuba wannan tsakanin da Allah sai an kashe shi waka zalika sahiru hakan ga shi ma mai sihiri shi ma in mutum ya yi sihiri shi ma kisa in ya shiga hannu ko ya ce ya tuba sai an tsaye da mai hukuncin kisa amma kahin ya shiga hannu ya kawo kai nai ranka ya ɗewa wallahi duk inda an kai to na ya sihiri amma da yau na gano bai da kyau na to shi kenan to ba sai an tsaye mai haddi ba to me sihiri yin duk abin da ya saba ma al'ada mutum ya jawo sansamilla su koma yan wazo biya sai ce a kashe shi ko mutum ya ɗauko yuƙa mai kai hiya yanka ma jiki ne bata kama ba yayi sihiri a kashe shi da masu kama da haka nan ko ya shiga ta bakin jaka ya hita turbaratta ya yi sihiri tunda ni ban ya shiga in hita sanda duk kai yi abin da ya saba ma ɗabi'ar bil'adama shi a sihiri to duk wanda ya sihiri sai a kashe shi kamar malamai ko bokaye masu haɗa soyayya ko sa ƙiyayya a sa matakka baka iya zama baka iya tsayi sai ka gane ta gigi ta ka ko albashi ka amso ita ka kawo ma sai wadatacce a gani ba ha ganin kowa illa ya ta ko tsohon kana iya saba ma a kanta kaga sihiri ne kafirci ne sihiri kuma kafirci ne to waka zalika sahiru haka mai sihiri shi ma kashe shi akai wala tuqbalu tawbatuhu shi ma ba a karbar tuba ta in an kama shi amma in shi ya kawo kai ne ya ce ya tuba shikenan wayu qatalu man irtadda ana kashe duk wanda ya ridda ridda shine yana musulmi ya bari ya hita ya koma wani addini to ana kashe shi illa an ya tuba sai dai in ya tuba amma in ya ridda da baya ya tuba shi sai ya kyale shi wa yu'akhkharu ana jinkirta mai shi wanda ya ridda littawbati domin tuba a lallashe shi talatan kwana uku ana lallashi ne in kwana uku sun cika bai abin gaba rana na faduwa ne na uku a kashe shi ya fadi rana ta fadi tare da rayuwa tai sai a kashe shi kwana uku ana lallashi ne wa kadhalikal mar'atu hakan ga mace in ta ridda ita ma ita ma haka nan za a yi mata Allah ya tsare mu daga ridda wa man lam yartadda wanda bai ridda ba wa aqarra bis salati ya tabbatar da wajibcin sallah ya tabbatar da sallah wajibi ce wa qala amma yace la usalli ba zan yi ba ban sallah ya bar sallah amma ya tabbatar da wajibcinta to ukhira za a jinkirta mai hatta yamdiya waqtu salatin wahidatan har sai lokacin sallah guda ya wuce fa in lam yusalla in bai sallace ta bukutul sai a kashe shi wannan irin kisa haddan na haddi tunda kaga bai musanta wajibi amma inda ya musanta ce shiri-shirin banza ne wallahi duki dukin banza ku kai wacce wajibi ta to kaga za a kashe shi kufuran kashi na kafirci mm waman nimtana amina zakati wanda ya hanu daga ba da zakka ga kuɗi yace bai ba da zakka a to a ɗiba to ukhadan minhu a karbi zakkan nan gare shi karhan a taushe shi a amshe ta da ƙarhi a amshe ta da ƙarhi karhan tilas wa man taraka alhajj wanda ya ba haji Allah ya bashi wadata zuwa haji yace bai zuwa to fallahu hasbuhu ku kyali Allah ya isa mai abashi da Allah ba a cewa a tilasta mai zuwa haji ko a yi mai kaza babu hukunci a kai nai wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin haka Allah ya ce ga waɗanda ba zuwa haji wa man taraka salata wanda ya bar sallah jahadan laha yana mai musu gare ta yanzu bai yadda wajibi bace wancan ya yadda wajibi ce iyaka yi dai abai ko an ka ce a bari sai lokacin sallah guda ta wuce sai a kashe shi kashi na haddi to amma wanda ya bar sallah jahadan laha yana mai musu shi bai yadda wajibi bace yana mai musu wajibcinta fa huwa kal murtad hukunci ne kuma wanda ya ridda wannan ridda ce don ya musanta abin da a wajibi yusta tabu talatan za a bashi lokaci ya tuba kwana uku fa in lam yatub in bai tubu qutila sai a kashe shi hmm kashi na na kafirci ba na ba na haddi ba wa man sabba rasulullahi duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qutila a kashe shi wala tuqbalu tawbatu ba a karba tuba tai ba karba ko yace na tuba ba a karba ka tuba tsakaninka da Allah mune ma hatta Allah ya shi tuba ka amma dai nan sai an kashe ka hmm madalla don me da an kace ka a karbi tuba tai saboda ba haƙƙin mu bane haƙƙin manzon Allah ne kun bai nan balle yayi haƙƙi ne madalla sannan na biyu zagin manzon Allah bata addini ne gaba ɗai na muka kyale shi ya bata mana addini in an ka kyale shi gobe wani yana iya zagawa kuma in an ka tare ce ai ya tuba don haka ko ya tuba a kashe shi a hukunci na kwarai ga wanda ya zagi manzon Allah to me ya zagi manzon Allah ba sai ka ce dan kaza kaza ba duk abin da yake na kasawa ne ko da gwargwadon kan aka yi ha'in ji malamai in dai na kasa ce ka faɗi ko ka aikata ga manzon Allah ko da gwargwadon kan aka yi ha ka zage shi ka kahirta ko da ka ce maballiwan ga ka maballin tagwacin na annabi yayi datti mai ashabanci karin da ko ka ce annai ba balarabe ba ne ka ridda ko ka ce balarabe ne amma ba ƙuraishe ba ka ridda ko ka ce balarabe ne ba ƙureshi amma ba bani hashim ba ne ka duk wannan ridda ce ko ka ce annai ba baƙin mutum na ka ridda na kasa duk yadda take yar kaɗan rage daraja duk yadda yake ɗan kaɗan kai ya da gangan ga manzon Allah janibi na manzon Allah ridda ce kahirci ne kuma hukuncin sa kisa to yana ga wanda ya ce ɗan kaza kaza ko ya ce za mu tattaka shi kuma a kyale shi waye shi a kai shi inda yan sanda mi yan sanda za su yi mai rauni ne na musulmi a tattashi a tattake shi nan wurin nan a yi mai kaca kaca haji to wa man sabba rasulullahi duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kutila a kashe shi wala tuqbalu tawbatuhu ba a karbar tuba tai na yake wa man sabbahu duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli dhimma da cikin kafiran amana in kafiran amana ne mun yi amana da su akan zaman lahiya sai ya soki annabinmu bi gairi ma bihi kafar ya soki manzon Allah kun ba da abin da ya kafirta da shi ba me ma'anar wannan magana kila wani jahilin musulmi ya soki gunki ne shi ko ya soki manzon Allah akan haka to wannan yana da uzuri shi yasa Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bi gairi ilmin kar ku zagi abubuwan da suka bauta don kasu zo su zagi Allah saboda kiyaye da kuma rashin ilimi in wani ya zagi Allah ne ko ya zagi wani abu da yaka ganin girma shi ko ya zagi manzon Allah yana yana da uzuri kaga musulmi shi ya jawo to yanzu haka dai wanda Debora ta yi ba ba wani abu nashi da da ya kahirta da shi abubuwan da yaka ganin girma ne zan kahiri saboda ba wani abu da an ka taba haka dai ya ji daɗi ya zagi manzon Allah ya ce wa man sabbahu wanda ya zagi manzon Allah mai ahli zimma da cikin kafiran amana bi ghairi ma bi kafir ba tare da abin da shi kafirin ya kahirta da shi ba wani abu da ya kahirta da shi da ya ganin girma an ka taba ya sa ya zagi manzon Allah ba aw sabballaha ko ko ya zagi Allah azza wa jalla bi ghairi ma bihi kafir ba tare da abin da ya kafirta da shi ba kutula a kashe shi illa an yusulun sai in ya musulunta in kahiri ne wasu sun ka ce in ya musulunta to a kyale shi wasu sun ka ce mai wani musulunci ne a kashe shi kuma shi yake kyau wa mirathul murtaddi to wanda ya ridda ba an ce a kashe shi ba da musulmi ne ya ridda ya koma kahiri an ce a bashi kwana uku ya tuba in bai tuba a kashe shi to an kashe shi ya za a yi da gadon sa tunda annabi ya ce babu gado tsakanin musulmi da kafiri sauran ɗiyansa da ƴan uwansa musulmi ne to gadon wanda ya ridda li jama'atul musulmi ne yana ga jama'ar musulmi ba dangi ne za su gado ne jama'ar musulmi kenan sai a ɗauki dukiya ta akai baitul mali kuna kuna kiristoci sai kan musulunta amma babanka yana can kirista to kaga in yan mutu baka zuwa matsayin ka na ɗane ka ci babu gado tsakanin musulmi da kafiri haka kai ma in yan mutu ba za a ɗauki ko santi a bashi matsayi ne na ubanka babu gado tsakaninku ina fatar kun fahimta madalla wal muharibu dan fashi muharibu hiraba asalin kalmar hiraba fada to saboda Allah ya kira 'yan fashi masu haɗa da Allah da manzonsa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wal muharibu dan fashi amdu roba la afwa fi in an kamo shi babu ko ya ce ya tuba sai an kashe shi idza zufira bi in an kamo shi in an in an samu rinjaye a kai nai kun fahimta inda dan fashi in kamo shi an kai to ko ya ce ya tuba sai an kashe shi ba a yi mai rangwame fa in qatala ahadan lokacin da yake fashi in ya taba kashe wani fala budda ba makwamin qatli daga kashe shi sai ai kisasi wa in lam yaqtul in bai taba kashe kowa ba cikin fashin da yayi fa yasaul imamu fihi ijtihadahu to yana yalwata shugaba ijtihadi ne fihi ciki ne sai shugaba ya diba wani hukunci ya kamata gare shi bi qadri jurmi gurgudun laifinsa wa kasarci mukami da kuma yawan zaman da ya yi fi fasadi cikin wannan ɓannar tashi fa in ma qatalahu ko shugaba ya sa a kashe shi aw salabahu ko ya sa a rataye shi ga icce wace hanya an ka bi gare ta sakkwato kuma a ce eme ya haye ko to sai a samu icce nan ga hanya eme ya haye sai a rataye shi a rataye shi wanga sai a ce shi na dan hushin nan wannan da ya tara hanyar isa suna to Allah dai ɗebe ma albarka har ya mutu in ya mutu sai a saukar da shi a ta a turbuɗe sun maƙatalahu ko ko ya rataye shi sannan ya kashe shi au yuqatti'uhu ko ko shi yanke shi min khilafin a saɓani hannun dama ƙafa hagu au yanfihi ko ko ya kore shi ila baladin zuwa ga wani gari yusdanu bi hada za a daure shi ga garin nan hatta ya tuba ba za a sake shi ba sai ya tuba kaga hukunci hukuncin da Allah ya faɗi cikin suratul ma'ida ko fa in lam yuqdar alaihi in ba a samu ikon kamu dan fashi ba hatta ja a ta'iban har ya zo da kai ne yana tubabbe wada anhu sai a kayar mishi kullu haqqin kowane haqqi huwa lillahi wanda anna Allah min zalika daga fashin da yayi to haƙƙin da an na Allah wa ukhadha amma za a kama shi bi huquqin nasi da haƙuƙukan mutane kayan mutane da ya ɗauka ya kawo in ya taɓa kashe wani za a kashe shi min malin na dukiya au damin ko jini to sai mu tsaya nan da yayi kaji hukuncin ɗan fashi go kisa in ya taɓa kashewa sai a kashe shi in ya kashe ya amshi dukiya sai a rataye shi in bai taɓa kashewa ba dukiya ɗaya amsa sai a yi mai tarnaƙi a yanke hannun dama ƙafa hagu in bai amsa dukiya bai taɓa kashewa ba shikenan sai a kore shi a kai shi wani gari a kai shi birnin kabe a ɗaure ko kaduna a ɗaure sai ya tuba to Allah ya shiryar da mu wa kullu wahidin min